بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد الأولى وعرضنا عليكم عبادا لنا أولي بعد شديد أولي بعد شديد فجاسوا خلال السيارة وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أحسن نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أحسنتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوق وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما خلوا تبديرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأعلام وسيد المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا به وارزقنا الاختلاف في القول والعمل في الظاهر والباطن تجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allah muna maka godiya da ka tashe mu lafiya da ni'imomi mabambanta a cikin wannan safiya na ranar talata wanda yake 23 ga watan Ramadan hijiran shugaban musulmi na Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da biyu ga watan Afrilu miladiyan shugaban Muhammadu Isa alaihi salatu wa sallam dubu biyu da ishirin da hudu muna cikin ci gaba da tafsirar alkur'ani a cikin suratul isra'i inda muka tashi ko za mu tashi aya na hudu kuma yadda malam ya karanta mana fadar Allah ta gawa a cikin layi rahman rahim فإذا جاء وعد الأولى كما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقتولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبعوا ما علوا تكبيرا من يجد أن ربكم تركيك باب الأباني من نبلوا إسرائيل da kuma abin da Allah ya rubuta na rubutun kaddara a kansu cewa za su yi banna a bayan ƙasa sau biyu kamar yadda kuma bincike ke nuna cewa wannan bandan ya tabbata Allah madaukakin sarki ke cewa tare da haka fa iza jaa wa'adu la kuma fa asna alaikum ibadan yayin da ɗaya daga cikin abin da muka rubuta muku na kaddara ya zo to za mu aiko muku ma'ana za mu tasar da wasu bayi ma'abuta karfi ma'ana karfi na jiki da karfi na makami shine Allah madaukakin sarki ke nufi ma'ana uli ba'asun shadidin wadda ba su jin kwabo ba su jin bari kamar yadda Allah ya tura musu buta na farko yake cewa fa ja su hilalin biyar haka za su riga bin ku gida gida suna binciko ku kuma yadda Allah ya faɗa a nan aya haka ya faru da hitila kaga qur'ani ta sauka lokacin ba ma san wane ke maganan jamani amma Allah madaukakin sarki tsakanin waki'an da waki'an ya kai kusan shekara ɗari wajen tara ko mu ce ma dubu ɗaya da wani abu ma sannan Allah ya aiko hitila yanda Qur'ani ya bada labarin za a yi musu haka hitilan ya bi su haka ake bin suna buya a gida ana kamo su to kuma wannan kamar yadda muka faɗa jiya da a ce suna da hankali ya isa ya zame musu misali aya su kau da kai gabarin cutar da bayi da suka zama abarya ba ruwansu da kowa mutanen gaza ba faɗa musu ba kawai su suna neman abincinsu ne suna ibadansu sun ba su kyautan waje su kuma sun zauna suna neman su musu kama waje zauna tuna daman su tun da Allah ya tsine musu a harshen annabi Musa aka ce za su dinga yawo ba su da waje sai dai su kama nan su kama nan kamar yadda muka wuce a baya Allah madaukin sarki ya ce ma annabi Musa ka ce musu mana su shiga ɗaya su shiga wannan ƙasa din suka ce ya Musa ai kai ka je kai da Allah ka je ku yaki mu ba za mu je ba eh wai ka je kai da Allah ka in fa anta wa rabbuka faqatila inna la nahawna qa'idun muna nan anan Allah ce ku kuna nan anan ku ku da in ba ku kasa har abada duk inda ka gan sai dai su kwata kuma tun daga lokacin da Allah ya tsine musu har yanzu a haka suke kuma wannan daman da suke ganin sun sama cewan kaman da kasa a hannunsu ai sunan kasan Falastini ne babu kasan Isra'ila a yanzu kuma har yanzu inda suke wannan fafutukan kasar tabbata kafin ta tabbatan Allah zai yi ikon shi a kansu Allah madaukakin sarki ke cewa fajasu hilal diyar wa kana wa'adan maqula Allah ya ce wannan alkawari ne wanda baya saba tabbas abin zai faru Allah ya ce summa farakatna lakumul karra alaihi sannan zan dawo muku da iko in ba ku galaban da ku kuma za ku je ku ji kamar yadda muka faɗa su din kuma Allah ya sarki ya ba su karfi din ya ba su karfin hali ya ba su yawan jama'a suka je suka kashe buhu ta nasar tare da karfin ikonsa da girman mulkinsa da yalwan sarautarsa Allah madaukakin sarki yake cewa saratan alaihim wa amdad madnakum bi amwalin wa banin zan muku dadi da dukiya da yaya wa ja'alnakum aktsara nafira zan sanya ku ku ne misali za ku zamo mafi yawa wajen dukiya mafi yawa wajen jama'a to sannan sai Allah madaukakin sarki sai magana hasul lahum amul lana in ahsantum ahsantum li anfusikum to da ne muku wannan daman ku banu ya ku misali a mutanen musulmai banu isra'ila da kuke wancan kasan tunda a lokacin ai suna musulunci ne suna addinin gaskiya Allah ya ce idan kun kyauta a sakamakon kyautawan yana koma muku ne daman da na baku na ya'ya da dukiya idan kuka sake muna na kuka sake saba mu kun saba ma kawunan ku wata ana nuna mana da ma'ana na gamewa duk sanda mutum ya wani abu mai kyau to komin kankantan shi komin raina abin yana nan yana nan abin alkhairin abin zai dawo kansa haka nan duk sanda mutum ya wani abu mummuna komin kankantan mummunan komin girmansa yana nan yana nan mummunan za ta dawo masa to wannan misali sunna ne na Allah wai bature yana ce mata hukuncin nature shi haka yake kiranta hukuncin nature Allah madaukakin sarki ya farkar da mu Allah yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum fala fa idza jaa wa'dul akhirah Allah ya ce idan kuma alƙawarin ƙarshe din da ne muku yazo li yasu'u wujuhakum yace Allah zai sanya muku bala'in da huskokin ku zai yi baki ma'ana nan kinaya ne zuwa ga damuwa saboda a lokacin suna neman taimako ba mataimaki suna neman gudunmuwa babu gudunmuwa Allah ya amshi gudunmuwansa Allah madaukin sarki ke cewa fa idza jaa wa'dul ayati la yasuhu wujuhakum wa la yadkhulu al-masjid kama dahalu awwal marra za su shiga masallaci kamar yadda suka shiga a farkon karo suna neman fakewa Allah madaukin sarki ke cewa ne tabiru ma alauta tibira Allah madaukin sarki ce zan halakar da su halaka bayan halaka shi ma wannan misali kamar yadda muke karantawa yanzu haka wata ran za a karanta din abinda Allah nan ya faɗa cewa zai musu kuma zai musu din sai dai kawai ka san shi kamar yadda qur'ani zai faɗa mana shi dan adam yana da gaugawa yana da kosa yanzu an ce ana lissafin kimanin sun kashe sun kashe banu isra'ila wajen dubu talatin da wani abu kimanin mutum dubu talatin suka halaka yara da jirajirai wadda misali inda wata ƙasa ne ce wannan abu to da kafiran duniya sun taso sun kabbar ma wannan ƙasar amma saboda 'yan uwansu ne ko kuma asalinsu ne shiru kake ji amerika ta yi shiru rasha ta yi shiru germany ta yi shiru faransa ta yi shiru majalisar ɗinkin duniya sai surutun baki sun kasa yin komi kotun duniya ta kasa yin komi amma za ga kasashen da basu yaka ba ɗan rigiman cikin gida na basasa za a za a sa kotun duniya ta ba da sammaci a je a kamo mutum in a afirka ne ko a ina yake a je a kamo shi kallai yanzu abin da aka yi magashafi wadda a zamanin gaddafi an yi tifakin duk duniya ba shugaban da ya kwatanta kyautata ma al'ummansa irin gaddafi a zamanin da yake mulki amma tun da dai manufan shi bai haɗu da na turawan yamma ba kaga yadda suka karar da shi ga saddam hussein da makamantan irinsu irinsu amma inna rabbaka la bil mirsad na
وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي
عسى ربكم أن يرحمكم وإن كنتم هدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان أجولا Allah madaukin sarki ke cewa asa rabbukum an yarhamu asa fi haƙƙin rabbu alwajib wannan haka duka malaman tafsiri suka faɗa a lara asin sai na Abdullahi dan Abbas duk inda aka ce asa a haƙƙin mutu abu ne da ake tsammani ko ake sare shi kuma idan asa ya zo a haƙƙin Allah abu ne na wajibi ma'ana wajibin mutum tabbas abin zai auku to Allah yake cewa asa rabbukum an yarhamukum lalle hakika ubangijinku zai ji kanku bayan kun riga kun gyaru kun zama mutanen kirki amma fa ku sani ga in shar'iyya nan ta zo Allah ce in huttum udina in kun sake kangarewa kuka lalace Allah ce zan iya ƙara aiko muku da wani musiba jiya nake ba yan uwa a labari a can a gida wajen karatu akwai dan uwanmu da Tahir Lawal Ma'azu ina karatu ke yanzu a Italy yake cewa ya kadaya an ake masa tambaya ya je dauko ya je har garin wani gari ne kusa da trifoli ga garin nan da da yanayin tsarin gine-gine gunin ban sha'awa na da amma wajen ya zama kamar toka ya ga ga ga gini irin na dutse da dutse irin fasahan da wadda masu fasahan yanzu ba za su iya ba gari ne iya ganin idanka amma sanda suka yi badala ga gabanin zuwan annabi isa alaihi salatu wasalam allah ya aiko da wani aman wuta daga dutsen da ke wajen garin garuruwa guda uku Allah ya tashe shi a lokacin abin ya faru tun gabanin haihuwan annabi isa amma ga garin nan yanzu haka yana nan kana zuwa baka gani ana zuwa yawon bude ido amma garin ya zama kaman toka ga bakin shi nan tun na konewan lokacin yana nan kuma garin ba zai zaunu ba amma idan ka kalla za ga ga tsari yadda aka yi saboda Allah ya musu basti ya ba su dukiya ya ba su kaifin basira kawai sai suna ganin cewa su ma dinne yanzu ayi sun za su iya jayayya da Allah ya zama na suka burtulce ma addini suka burtulce ma Allah suka bayyanar da fasadi da fasadi da kafirci a bayan kasa Allah daukin sarki ya shafe su kuma har yanzu ga yanan to kamar yadda misali ba su kadai ba ai ko yanzu idan mutum ya tashi daga Saudiya zai je Sham din dai ta kasa ne zai wuce garin Sa'adawa da Samuda zaka ga ga gine-ginen nan ga sunan ka ga gini iya tsawonka in ka daga ga gida ga benayen su hira kanu nan azimin rumun duka suna nan Allah ɗaukin sarki ya ba su duk su zama aya ga al'umma misali su gane cewa fa abin da Allah ya mana farko ba su gagari na baya yi musu ba yanzu misali kamar mutumin da ake kawo kisan shi zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadda aka haka rani za a binne shi kasa take amsan shi aka kara haka rani kasa take amsan shi har so uku manzo Allah ya ce ku je ku tashi tsakanin duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wannan mutumin sai ce ce mutanen da suke mummunan aikin da ya ninninka nashi Allah kaɗai ya san adadin su yace amma Allah ya mai haka ne dan ya zama aya ga mutane Allah dan ya zama aya ga mutane to shi yasa misali mafi girman aya irin wannan zamanin ayatul kauniya ta fi shiga cikin zuciyar mutanen musabbalanta akan ayatul sam'iyya saboda shekara nawa ana wa'azi shekara nawa ana gargadi ana ta faɗa muta kaga ko mu halin kasar mu nan wannan abin da Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da shi ai aya ne da ba waɗannan fitintunu din ba su sai labari an yi irin su a baya kafin waɗannan lokacin amma ba irin wannan ba amma yanda mutanen suka zo suka daidaita suka koma kan abin da ya kamata sai Allah madaukakin sarki ya kauda wannan musibin yanzu misali kamar musiban ta wadda aka yi wadda sun kusa misali kusan tutat na duniya ga baki daya sun kusan mallakan shi duk inda bai musu ba za su yanka mutane haka za ga jini yana gangara a ƙasa kamar yadda kogi babban kogi yake gangara aka kashe mutane to duka irin waɗannan wasu ayoyi ne da Allah yakan gabatar a cikin mutane misali a zamanin manzo Allah har wannan fansa din a kama mutum a ce ya giya amma daga baya bayan daula ta kafu manzo Allah ya shimfiɗa shari'a gyaruwa ya zo mutane in an ce mutum ya fito yi ba zai yi ba kamar yadda yake ce ma jarir bin abdullahi al-bujali yace ya jarir yace na'am ya rasulullah yace yanzu kana ganin mu muna buya in za mu yi addini ko ya ce haka yake ce za a zo lokacin da mace za ta fito daga misali ira wani hadisi ya ce za ta fito daga sana'a a yaman ita kaɗai akan abun hawa za ta zo ɗakin allah ta yi ɗawafi ba ta tsoron kowa hanya ba komi lafiya yake cewa yanzu ya rasu wannan abin zai faru ya ce kai na cikin wanda za su gani annabi ya lissafa mai wasu abubuwa guda uku na ƙarshe shi ne ya ce za a zo zamanin da za a ɗauki zakka a kai ma mutum kofar gidan shi a ce a karan kalla zakka ne jiya kamata in kawo maka na manci sai ce kai subhanallahi wallahi ka yi makara a yi haƙuri a ba ni bukata ni dai yau ba na bukata da jiya ka zo da na amsa ya ce to duk abin da annabi ya ce mun gani na gani wannan yanzu nake jira sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan al'adan Allah ne idan Allah dokin sarki ya faɗa abu kamar yadda aka ce a sadin nan wajibul wuquli Allah ya ba mu ikon faɗaka kafin misali Allah dokin sarki mu koma zuwa gare shi Allah dokin sarki ke cewa inna a kusna wa ja'alna li wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira Allah ya ce za mu mai da jahannama ta zama makoma ga wadda suka kafirce ma Allah sannan sai ma'aiki Allah yake jawo hankalin shi ke faɗan masa inna hazal qur'ani yahdi lil lati hiya aqwam yace lalle hakika ya rasulullah in tilal misali na kasani ne lalle hakika wannan qur'an da na aiko maka da shi ya rasulullah ya hadi yana shirtarwa lillati hiya aqwam sai da Allah ya kawo shi da wazani misali na mufa'ala na mubalaga yana shirtarwa zuwa ga mafi daidaitacciyar tafarki shi yasa zaka ga cewa duk mutumin da ya kau da qur'ani a matsayin daftarin rayuwa to shi ke cikin wahala babu wani tsari mafi nagarta wanda mutum in ya bi shi zai zauna lafiya da ya kai ƙur'ani da aka misali abin da ya sa za ga abubuwa da daman gaske ƙur'anin ne fahimtar ƙur'anin ne ya karanta amma in fahimtar ƙur'ani ya zama na ya yalwata a cikin mutane kuma Allah ya musu muwafaka ya musu maganin cutar son zuciya saboda ko da yalwan ƙur'ani amma in dai akwai son zuciya to ƙur'anin ba za ta warkar ba ba za ta warkar ba saboda shi shine mafi sharrin kayan dako da ɗan adam yake da shi tare da shi kullum tana neman talakar da mutum komin yawan karatunka komin yawan takawanka in dai har Allah bai ma mutum maganin nafsu ba to yana nan cikin bala'i dumu dumu Allah ya kiyaye wani malami yake cewa zaka ga sabit da kiyayyen da take maka yanzu kana zuwa ɗibo ruwa a rija sai kai tana ce maka dama a ce ka fada dama ka fada an ka zo sallah ka ce zaka yanzu kuma moto zai iya zuwa ya buge ka ita kullum ba ta faɗan ma mutum alkhairi ko bayan da zai yi sai ya ɗauke ta amma tun da ya zama dole amma tana da magani maganin kuma misali abu ne mai sauki kamar yadda malamai suke faɗa Allah kai mana maganinta Allah madaukin sarki ke cewa wa bashirul mu'minin ya rasulullah ka faranta ran mu'mini Allah ka sanya mu cikin shugabannin su allazina ya'maluna as-salihati wannan da suke gudanar da kyakkyawan aiki anna lahum ajran kabira lalle hakika wani irin lada mai girma ya tabbata gare su wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati ko ka karanta وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن بس إيمان دران الله رابا الله يشي وآتدنا لهم عذابا عليما muka tattalan musu misali wani irin azaba mai radadi waye da ul insan sai Allah ya faɗa nishan dan adam eh waye da ul insan yace sai Allah ke za ga mutum ya da ul insan bi sharri da ahu bil khair kaga mutum yana tama kan shi mugunta kamar yadda kuma yake bukatar alkhairi wannan nishan dan adam ne inji Allah Abdullahi dan Abba zai ce ma'ana leshin yanda yake ɗanka zai yi maka ba daidai ba abin da bai ta karya karya ba ka ce mashi masiya ce haka Abdullahi dan Abba ya fassara ka ce mai tsinan ne ya ce to ka kashe kanka eh duk abin da ya komin girman sa kai mai addu'an shari'a kai masa fatan shari'a ko ko misali mutum idan abin da bai ta karya karshi ya karya tare da shi ba ka ji ya ce kai cona ko kuma in ne kaza shi tsinan ne ne ka ji mutum misali na faɗa wannan maganar Allah ya ce to dan adam haka yake sai ya dinga jawo musiba yana dora ma kansa yana da jawo musiba yana dora ma kansa ma'ana Allah ya faɗi netan dan adam sannan ya faɗa mai haka ne dan dan adam ya gyara ma'ana kullun ka rika kanka fatan alkhairi ko da da hikima ne ko da misali da ba'a ne kar ka yadda ka rika kanka fatan sharri kuma misali wannan ayan tana koyar da mu mutum ya kasance ko da yaushe ka tsaya tsayin daka wajen yin ma 'ya'yayanka addu'a na gari ka tsaya tsayin daka wajen yin ma 'ya'yanka addu'a na gari saboda manzo Allah sallallahu ta'ala da sai yake cewa idan dan adam ya mutu to ayyukansa fa duka sun yanki daga cikin abin da zai maka amfani ka bar ɗaya na kirki da zai rika maka addu'a misali addu'a zai maka bayan sallah ciyar da abinci zai ce Allah ya kai ladan gare ka masallaci zai gina ce an sallah Allah ya kai maka baka san wane ne misali Allah zai amfanar da kai da shi ba sai ka ga misali da yawa Allah ya ba mutum ya'ya guda talatin guda goma sai cikin shi hikima ko kuma irin yanayin zagiri sai ka ganin wani shi ne mataimakinsa sai kuma ya zamana Allah duk ba a nan ya sa sirrin ba sai zamana wanda ake ganin shi koma bayan ko kuma shi ne misali na baya sai ga kuma shi ne Allah zai ci kanka da shi wata rana a Sufyanu Sauri zamaninsa an ce ya wuce ya wuce wani kabari haka ya wuce makabarta da ya wuce makabarta sai ya tsaya ya karanta addu'a ce Allah ya kai wajen wanda suke wannan kabari ko bayan ya koma gida sai ya bacci sai ga an fito da dawo dawo na abu abincin barbaru ana ta raba musu sai ga wani mutumi yana son ya je ya amshi abincin amma babu tufafi a cikin sa ya ya rufe tsaraicin sa haka sai ce masha bawan Allah kai lafiya kake zaune kowa yana zuwa yana amsa alheri sai ce ai wannan addu'an da kai musu ne da za ka wuce lokaci kaza kai ma da za ka wuce sai ce a to kai ba za ka je ka amsa ba sai ce ai saboda idan na tashi za ga tsaraici na ce to ina tsaraicin naka sai ce ai dana bai kawo min ba sai ce kaman ya bai kawo sai ce da yana min addu'a ya mance da ni to addu'an shine muke rika tsaraici da shi ka ji wani karatu sai ce a wani anguwa kake sai ya faɗan mai anguwan waye sunan ɗanka ya faɗan mai ɗan yana tashi Allah ya tashi da su bai sai ya tafi ya sallama da shi ce da Allah a gidan nan akwai wani aka ce akwai sai ce dan Allah ya zo ya zo sai ce ka sani sai ce sai ce ni ne wani sai kuma zai duka ya gaida malam sai ce me mahaifinka ya maka na cutarwa da za ka yi mashi irin wannan aika aika sai ce menene ya faru sai ce kaji kaji yadda muka yi da shi sai yake cewa wallahi kwana kaza kenan ban masa addu'a sai ce amma Allah yadda zan gyara yana gyarawa iko Allah ya sake kwanciya bacci sai ya ganshi cikin kayan kayan alatu a cikin barzakh to da ka yan uwa mu dage kwarai mu rika yin mu addu'a sawa'un ko suna raye tare da mu ko sun mutu kuma yana daga cikin wata sunna yanzu da galibi ta mutu mafi yawancin mu nan kai in yi na babban mahaukaci kusan dukan mu nan ma akwai wanda yanzu in ka ce nuna ma kabarin mahaifin shi bayan ya mutu daidai ne wanda ya san inda yanzu kabarin yake wani tun da aka je aka binne mahaifin rabon shi da ya je tun da yana takaman yana masa addu'a a'a manzon Allah ya koyar da cewa matattu suna ɗeba kewa da ziyarar ƴan uwansu da suke zuwa musu ziyara wannan hadisi ne tabbatacce misali sati sati ne kake samu dama ka je kabarin mahaifinka ka tsaya kai bayan kai mashi addu'a ka tsaya kai mintoci manzo Allah ya ce suna ɗeba kewa da ziyaran ƴan uwansu da suka da suke rayu kuma har sukan yi ma ƴan uwansu da suke kwanci a barzau alfahari da cewa ai ni dana yana zuwa ziyara ne saboda misali akwai hayatul barzahiya akwai misali al-maut na ibn qayyim al-jawzi wanda duk ya kawo waɗannan kisoshin da da yawa daga cikin wasu abubuwa wanda suke faruwa bayan mutuwa da haka misali yan uwa mu dage iyayen nan misali sun tsaya bakin gwargwado ko ba su yi maka komi ga zuwa da kai duniya da suka yi ya ishe ka babban abin alfahari na farko kenan na biyu da Allah ya sa misali suna da sha'awa na nafsaniya amma suka kau da kai suka yi hakuri har suka yi aure ka zo ta sigan aure wannan guda biyun da suka yi maɗa sun gama da shi don duk abin da za ka yi musu nacila ne kai ba za ka iya haifansu ba eh kai ba za ka iya haifansu ba Allah ya ba mu ikon farkawa da kuma ba mu ikon gyara mu'amala tsakaninmu da iyayenmu Allah madaukin sarki yake cewa ya dilil latihi a qawmu yubshir mu'min allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira wa anna allazina la bil akhirati atina lahum azaban alima wa yad'u al insanu bi sharri da'ahu bil khairi wa kana al insanu ajula Allah yake ka san abin da yasa dan adam ya kai rasulullahi ya ce shi dan adam dan gaugawa ne idan adam ne mai son yanzu yanzu kisan misali ta faru asali ga sayyidina adamu da haka shi yasa koda dan adam ya so ya bar gaugawa to ne can babansa ne lokacin da Allah madaukin sarki yasa aka hura ma annabi adamu a rai da ran ta gangara da kai tana tana kaiwa kungu bata kai kafa ba sai adamu sai ya zabura zai miki sai mala'iku suka ce Allah ka ga wannan wannan halittar naka sai ce ai shi haka ne shi gaugawa eh yanzu yanzu shi yasa manzo Allah ya ce al-ajratu min ash-shaytan wa ta'ani min Allah in mutum yayi gaugawa abu ko da abin alkhairi aka ce ka dan da aka tafi da kare zo nafsu ne take neman ta kai ka tabaru in dai ba kana cikin wanda Allah ya magance maka ita ba amma da yawa zan misali duk da sashin malamai suna cewa yayin da Allah ya yi maka muwafaqan aikin alkhairi kai da gaugawa in sharri ne ka dakata amma dai gaugawa entirely in ji manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yawa sai ya sa mutum yayi nadama shi yasa za ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza hamma ahadukum bi shay'in ko bi amr yayin da ɗayan ku ya nufi zai yi wani abu sabon gida za ka siya aure za ka yi kasuwa za ka je kai ko aikin hajji za ka yi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ka nemi shawaran Allah hadisi Abdullahi dan Abbas ai dan Masud ka nemi shawaran Allah ya ne shawaran Allah ka yi nafila raka'a biyu in bayan kai nafila raka'a biyu in ka iya da larabci an fi so in baka iya da larabci ba ka yi da Hausanka Allah ba shi da yare addu'an da annabi ya kore shine Allah madaukin Allah mai ni asahirka bi ilmika Allah ina neman zaɓin ka da iliminka dan kai ne ka sani ni ban sani ba kai ke da iko ni ba ni da iko Allah wannan al'amarin da yanzu ya tsaya min a zuciya nike ta kikika nike so in Allah in ka san shi wannan abin alheri ne gare ni to Allah ka tabbatar min da shi ka sauwake min shi ka kuma sa ya zame alkhairi gare ni a duniya na da addini na da lahira Allah wannan al'amari da yanzu nike so in gudanar in Allah a cikin ilimin ka magabaci ka kaddarta abin sharri ne gare ni to Allah madaukin sarki ka kawar da kaina ga barin shi ka kau da shi ga barina ka canza min alkhairin da ya fi shi wanda zai zama alkhairi a addini na da duniya na da lahira na manzo Allah ce idan kai wannan to abin da zai biyo bayan alkhairin zai biyo baya ɗaya daga cikin malaman mu wata muna tattauna da shi ce ya wuce shekara talatin bai taba taso da wani lamari ba tare da ya wannan ba yace kuma daga talatin din zuwa yanzu yace ban taba da na sani ba ya ce wallahi daga talatin zuwa yanzu ya ce ban taɓa da na sani ba ko ya ce kai ko riga zan siya sai na yi ya ce ko riga zan siya ce tun da annabi ya ce in kai wannan to alheri zai biyo ba ya ce to ban taɓa wasa da shi ba wani yana daga cikin abin da ya kamata a ce duk musulmi ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hanya na misali bukatun shara amma dai dan adam ko ya kaso da shi wannan gaugawan yana nan halittar sa Allah ka sa mu gaugawa cikin alheri kada ka sa mu gauga cikin aikin da na sani
وجعلنا الليل والنهار آيتين فظهرنا آية الليل وجعلنا آية النهار مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا أجل السنين والإنكار وكل شيء قدرناه تفصيلا وكل إنسان علزمناه طائره في خلقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
Allah madaukakin sarki ke cewa waje annan laila wan nahara ayatin wa mahauna ayatan laili waje anna ayatan nahari musira litabtagu falalan min rabbikum wa lita'lamu adada as-sinin wal hisab wa kulli shay'in fassalnahu tafsila wa kulli insani alzamnahu da'irahu fi mulki ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا a wani kira'a an karanta wa tukhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu manshura ikra'a kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba wannan ayan na daga cikin ayoyin da suke da ban tsoro a cikin Qur'ani suna daga cikin ayoyi wanda suke tada hankalin mu'mini wanda idan sun karanta an ce a cikin magabata ko wanda in sun karanta har sukan fita hayyacin su Allah ka tausaya mana Allah yake cewa ta'allal layla wan nahara ayatayn mun sanya dare da rana a matsayin ayoyi ne guda biyu ma'ana alamu ne guda biyu da suke dilala zuwa ga wahadaniyatul lahi alamu ne guda biyu da suke dilala zuwa ga azamatu qudratul lahi ko azimu qudratul lahi girman karfin ikon Allah saboda misali kamar yadda Allah madaukakin sarki da yake cewa yanzu inda zamu maida muku da dare ya zama turba rana kuna da wani Allah da zai ce a a bai kamata ba a dawo a kawo muku rana? Allah ce inda zai sanya mana rana tutur ba gari akwai wani Allah tare da Allah da ya isa ya ce a a a zo da dare? To wannan yana daga cikin ni'iman Allah gare mu. Idan Allah madaukin sarki ya ba mu rana, rana tana farawa ne daga ketowar alfijir tana tabbata ne bayan hudowar rana. To tun daga wannan lokacin lokaci ne na neman abinci, lokaci na gudanar da rayuwa sannan shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya sanya dare tana fara daga faduwar rana sai ya zama wajen hutawan bawa shi yasa bayan Allah suka kaskashi biyu wasu sai suka bi ka'ida ilahiya tunda Allah ya ce dare mu huta ne sai su huta da daddare wasu kuma sai suka yi kokari suka ce to bari mu amfani da dare wajen neman yardan Allah sai su kuma amfani da shi wajen bautan Allah don samu kusanci da Allah Allah madaukin sarki ke cewa a waje annan laila wan nahara ayatin fa mahauna ayatal layli wa ja'alna ayatin nahari mubsira Allah ya ce sai mu tafiyar da misali alamun da ke nuna dare shine duhu sai mu zo da alamun rana sai ya zama na misali mubsira sai aka zo da shi misali a matsayinsa na masdari ma'ana watan alami ne shi wadda kuke gani ma'ana wannan zai nuna maka ashe ganin hasken ba yana tare da ranar bane ko wata wani al'amari ne ilahi daban saboda ga ranar ga wata wani kuma ga idan baya gani ga ranar ga wata ga idan amma kuma baya gani wani ko misali ga shi ba idan ga kuma shi misali ba ranar amma kuma za ga yana gani don haka misali wannan wani ijiya ne na ubangiji da yakan gudanar da lamari yadda ya ga dama Allah madaukin sarki ke ce fa mahauna ayatan layl wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu falalan min rabbikum sai Allah ya kawo lamul illati to Allah ne yasa ka ba mu rana sai ce don ku nemi falalan ubangijin ku eh ku nemi falalan ubangijin ku mai zuwa gona ya je gona mai zuwa office ya je office mai zuwa aiki ya je aiki mai zuwa shago ya je shago da zama da dai ana motsi ana kaiwa da komowa yadda dai mutum ya tsara wannan kuma ya rage nashi amma dai tsarin ya gudana a ƙarƙashin tsarin da ubangiji yake so kuma zai yarda da shi Allah madaukakin sarki ke cewa sannan na biyu kuma wal ta'lamu adada sinina wal hisab Allah ya mana ka ne gan mu san lissafin shekaru kuma mu iya lissafin lokutan amfanin rayuwa lokacin ibada misali saboda da tafiyar rana din nan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aunar da mutane kamar yadda jibril ya umarce shi da umarnin Allah ya auna wa mutane lokutan ibada da wannan ayan da yanzu ake mana magana manzo Allah ya ce muna zaune rana sai kai zawali da rana ta yi zawali sai jibril ya zo ce ya rasulullah tashi mu sallah zo bayan ta yi zawali da misali kamar taka biyu ko zuwa uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tashi suka yi sallah zo sannan bayan rana zafin ta ya riga ya bisa shi ma'ana ta fara shirin sunkuyawa sai ce to tashi mu sallar la'asar suka yi la'asar sannan sai rana bayan ta riga ta fada sai ce mashi magariba yayi tashi mu sallar magariba suka ta yi suka yi sallar magariba sai da shafaki ya buya hasken ya kare sai ce to lokacin isha ya tashi mu isha san sannan sai kuma lokacin ketowar alfijir na ketowa sai ce to tashi mu sallar subahi to da azur ta sake yi maimakon su yi sallah a lokacin da suka yi sai da suka kara kamar misali minti arba'in da biyar daga sanda suka yi jiya zuwa awa ɗaya manzo Allah bai ce mai ya ba mu tashi ba shi ko bai ce mashi a'a tashi ba sai da aka samu wannan karin mukaddarta kamar yanzu a ce sun yi sallar azur din farko karfe ɗaya a jiya yau sai suka kai kamar karfe biyu ko biyu da kwata sannan sai aka tashi aka yi sallah sannan da al'asar yayi kamar a ce sun yi sallah karfe hudu shaura minti goma ko biyar to shagargari sai ya bari sai da suka kai hudu da rabi sannan suka yi sallar la'asar magariba ita lokacin da suka yi an ce bai canza ba kamar yadda hadisin ya faɗa isha kuma sai da ya bari dare ya shiga kamar yanzu a ce sun yi sallah a jiya karfe bakwai da rabi to shagargari sai da ya bari kamar wajen tara da rabi zuwa goma sannan sai suka yi sallar isha sannan subahi da suka yi misali alfijir na ketowa shagargari sai da ya bari subahi gari ya fara yin haske sai ce to tsakanin wancan lokacin na farko zuwa wannan lokacin na biyu na kowane rana duk wanda ya salla a ciki ya yi salla a buhutari ya ce ina ma bai na hazaini na wakatin haka jibril ya ce manzo Allah ina ma bai na hazaini na wakatin da haka misali idan mutum ya yi sallan azur bayan rana ta yi zawali daidai lokacin da wanda ya sallan azur bayan rana ta gama zawali har ma ta nuna ta kai karfe biyu duk hukuncinsu ɗaya ne sun yi sallah a cikin awwalin wakati sun kuma samu tare abinda ba a so kar a bari lokacin ya fita ba a yi sallah ba haka la'asar haka magariba haka isha sai dai misali wancan hadisin da da yawa yake rikitar da wasu daga cikin yan uwa sai a ɗauko hadisin tirmizi wanda bai inganta ba shine hadisi abdullahi dan masud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdal amali as-salatu fi waqtiha to wannan shine hadisin buhari da muslim da ashabu sunan dukan su gabaki daya so sai turmuzi kuma ya takaita da wani ruwaya shi shi kadai shine sai yake cewa aflalul aflalul amali as-salati fi awwal waqtiha suka ce wannan misali kalman awwal waqtiha fi nasaratu eh hadisi ne munkari to shi ko misali yan uwa sai suka kasa fahimtar wannan sai suka dauki wannan ma'anan na biyu din ma'ana shi wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud yana fassara wancan hadisin Jibril ne wanda Maliku ya bude mu wadda da shi Buhari ya bude kitabu salati shi kuma da shi ina fata yan uwa sun fahimta to da haka misali shi yasa Allah ya ije mana lokaci a matsayin sanin lokacin ibada yanzu nan da yan kwanuka za ga misali ba wanda zai ce ma tashi ka je gona za ga an fara kai taki za ga an fara zuwa a sharan gona saboda ne wannan tafiyan dare da rana din tafiyan dare da rana din duk da su ne ake lissafi kuma ko agogo wannan da bature ya kirkiro agogo ya kalla dare da rana ne ya kirkiro agogo ko mu ce misali bature ya kwace fasaha amma wanda ya fara kirkiro agogo musulmi ne musulmi ya kirkiro agogo bature kwace fasaha ne da yawa daga cikin fasahohi da ake amfani kai har tiyata wanda ya fara yin tiyatar mara lafiya musulmi ne musulman ne da suka yi sakaci da abin bature ya zo ya kwace kamar yadda misali aka wuce a baya Allah madaukakin sarki ke cewa waje allan laila wannan hara ayake ni ba mahauna ayatin laila waje allan ayatin nahari mubsira litabtagu fallan min rabbikum wal ta'lamu adada sinin wal hisab wa kulli shay'in fassalnahu tafsila Allah ya ce duk abin da kake gani mun riga mun gama hukunci mun warware komi yana tafiya da lissafin mu ne eh nan Allah yana nuna maka sai ka ga ka riga ta burge ka a kasuwa sai kun yi cinikin kun haɗa cinikin ka mika kuɗin sai a ce sai ka duba sai ga akwai wani ɗan tsagi a cikin sai ka ce bai maka ba a canza wata rigan da baka sake nan saboda ba shi a cikin fasal nawo tafsilanka eh duk abin da ka so sai ga ka nema aure an kai dukiyan aure ana gobe za a ɗaura aure sai a ce ai an yi gwajin genotype dan akwai dan uwan mata na gobe ne daura auren kuma Allah duk ya mantar da su za a je daura auren da azur shi kuma da yamma sai baban sai ya ce ah an koyi gwajin genotype aka ce ai ba ai ba sai ya ce to a je ayi zuwa isha aka yi gwajin genotype har ƴan uwa za su taso daga jos zo shi ani sai aka yi musu wancewan adakata aure ya watsi saboda ba shi a cikin ko kullu shay'in fassalnahu tafsila da haka Allah ya riga ya gama komi duk abin da yazo Allah ya riga ya gama hukunci shine zaka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisi kullu shay'in bi qada'in wa qadar duk abin da kaga yana motsi Allah ya riga ya gama annabi ya ce hatal ajaz wal kai wanda kaga ya ji kowa basira bayan zai samu basiran ba azal aka auno mashi wanda kaga ya ji kowa hamaka ya ji kowa wawanci da dolanci ba wai a wajen iyaye shi ya samu wawanci a azal aka auno masa to su bayin Allah sai su rika kallon halitta da wannan idanun guda biyu to idan suka kalla halitta da wannan idanu guda biyu sai kuma su komi sai rika zo musu ala basiratin to wanda shi ko ba shi a cikin haihun su sai rika kallon abu da faruwan abu a yanzu shi yasa za ga da yawa daga cikin wasu mutane suka kafurta saboda jingina faruwan abu a neta cewa ai Allah madaukin sarki ma bai san abin da zai faru ba sai da abin ya faru ne wai sannan Allah ya sani wa iyazu billahi wannan sai wannan itikadin sai kai su zuwa ga kafirci wasu kuma suka ce a'a ai ba ma ai allan allan biyu ne da na duhu da da hariyun da na duhu ne da misali allan haske idan alheri yazo allan haske ya kawo idan sharri yazo allan duhu ya kawo iyazu billahi su ko ba san da duhun da haske din ayoyi ne guda biyu na Allah da ya sanya mana su a matsayin alama ba kamar yadda Allah madaukin sarki yake fada anan yace kullu shay'in fassalnahu tafsila wa kullu insanin alzamnahu da'iruhu fi unqi Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon alkhairi Allah ya ce kowane dan adam kamar yadda manzo Allah ya fassara wannan a hadisin Abdullahi dan Mas'ud kowane dan adam Allah ya ce mun sanya mai Allah Allah rubutun aikin shi gashi na a kirjin shi alzamna ku da'iru fi hunaki abairu laraba suna fassara shi misali kullu ma yuktabu min al'amali yusamma da'iran wannan daga luggan laraba shi yasa sai Allah ya yi musu yare da abin da suka sani an cira daga cikin lafazin larabawan ɗayi suna amfani da shi wannan kalma din to da haka misali Allah ya ce duk abin da kake kana yi gashi a allanka a kirjinka yana rataye a wuyanka baka gani ba sai ka mutu ko ka je kabari yana rataye sai ka tashi Allah yake cewa za mu fito maka da shi sai mu baka mace karanta da kanka a ga wannan ya isa tashi hankali ka karanta abin da kai da kanka mala'iku suna shaida kana tsallake layi malafa ce da nan baka karanta nan daidai ba wannan yana jawo hankalin mu yan uwa wallahi azim mu ji tsoron wannan rana mu ji tsoron wannan ranar kullum mu ta kokari alkhairin mu ya rinjayi sharrin mu yawa mu ta kokari alkhairin mu ya rinjayi sharrin mu yawa bayan Allah suka ce akwai wani bawan Allah da aka yi a zamanin magabata an ce idan ya fito sai ce Allah ka zama shaida duk wanda ya cuce ni da wanda ya zalunce ni da wanda zai cuce ni da wanda zai zalunce ni a yau Allah ina jin nauyin annabi a tsaye da ni ranar kiyama za a yi min hisabi ɗaya daga cikin al'ummarsa Allah ka zama shaida na yaki a haka ya rayu har ya koma ga Allah shine aka dinga ganin isharar tare da shi to sannan sai sai alma suka ce to kai naka fa sai ce zan yi bakin kokari na ba zan cutar da kowa ba insha Allah shi yasa Allah dokin sarki ya ba mu hannu hannu ka jawo ma kanka alkhairi da shi idan ka ki jawo alkhairi in ka jawo sharrin kanka zai fada Allah ya ba mu ido ka ga alkhairi ka ga ayoyin Allah da shi in ka ki ganin ayoyin Allah ka ga sharri kanka sharrin zai zo koma baki Allah ya ba mu ka faɗa alkhairi ka yi zikiri ka yi tasbihi ka karanta qur'ani ka yi ma'allabi salati ka yi zantuttuka na kewa tsakanin kai da musulmai idan ka jawo sharri sharrin kanka zai fada ya ba mu kafa mu tattaka mu je mu nemi abinci idan ka tafi da shi inda Allah baya so kanka zai koma sannan kuma misali bayan ga takaddan gabubban ka su shaida mala'iku suna ji suna tsaye kai za ka yi ma Allah bayani ɗaya bayan ɗaya ba za ka iya koya komi daga ciki ba ba za mu iya koya komi shi ta an ce sai na umar idan gaddare ya yi zai ce Allah ka umarce ni na saba ka ce in yi naki wa ya fi wannan bawan lalacewa da taɗewa tare da famin san kirkin sai na umaru tare da alkhairinsa wadda har yanzu har yanzu in ka duba rubuce-rubucen turawan duniya sun yarda har yanzu ba a yi wani mai mulki da ya yi adalci irin sai na umaru ba in dai kana karanta littattafansu za ka sun yarda har yanzu babu wani adalin mai mulki irinsa ka san ana cewa alhaku ma shahida bihi a adawu gaskiya shine abin da makiyinka ya maka shaida to turan yamma sun yadda sai na umar nagartaccen mutum ne amma tare da haka fa yake faɗa haka idan yayi magana zai ja harshen shi ya bigi harshen ya ce ka kai ni ka baro Allah ya ce maka ka daidaitu ka ki daidaita to haka haka haka bayan Allah suke haka bayan Allah suke yanzu kalla kissan Imam Shafi da muka faɗa na kwanakin baya an ce fa ya je amso bashi gidan gidan dan abokinsa sai fitsari ya kama Shafi da fitsari ya kama imamu shafi ya duba ba fangori babu ruwa sai ya banta riga garin makocin nashi ya je ya dahara da shi sai makocin ya fito sai ce wani e kafin ka fito fitsari ya kama ni kuma ni na zo wajen ka amsan bashi ne da muka yi magana to yanzu na bantaran maka bangori na je ne sarki da shi baka sani ba baka yi min izini ba to ina roƙon ka yafe min nima in bar ma wannan kuɗin a madadin shi da muke bin bashi kaji kaji ɗabi'an adatul kibar Allah ka ba mu an ci fata shabbahu in lam takunu mislahu Allah ka ba mu ikon koyi da su Allah ka ba mu ikon Allah madaukin sarki ke cewa kullu insani kowane dan adam alzamnahu da'iruhu fi nukidi wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban Allah ce za mu fito mashi da shi a matsayin abun rubutawa a matsayin abun rubutawa yalqahu manshura Allah ya ce zai amshi abin shi a buɗe ba a nannaɗe za mu bashi ba a buɗe ga abinka nan hannunka sai Allah maɗaukin sarki ce kira kita maka karanta littafinka da kanka mala'iku suna ji ƴan uwanka da dangi suna ji kowa yana jin ka kira kita maka bi nafsuka ka fa bi nafsuka yau ma alayka hasiba kai ma kanka hisabi in ji Allah yi ma kanka hisabi da kanka to shine zaka ji ana cewa hasibu qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi gabanin hisabi a yi muku hisabi a kiyama bawa ya dage a ranar kiyama idan da daddare ka zauna ka auna ka ce to menene na yi na alkhairi meye na yi na sharri sai mutum ya duba ya ga alkhairin da sharrin wanne ne ya rinjaye wani to haka fa ake so dan adam ya rika kasancewa sannan ya rika tunanin cewa fa mutuwan nan za ta iya zuwa mun yanzu za ta iya zuwa mun an jima yanzu misali kaman aboki alhaji da aka misali akwai wani hod ne ko misali director director ne ne a nan poli wanda ya rasu da muke ce ma malam mansur namu cewa nake mashi ta'aziyya ya hakuri sai ce hakurin wani sai ce baka shiga platform naku bane sai ce ga rasuwan da aka sai ce wani sai ce sai ce dazun nan zan zo tafsiri ya wuce ni a mashin na daga mai hannu
na ce mashi sai mun fito ofis gobe eh ashe ofis din da ba zai fita ba kenan to kullum a haka muke da shi ba wanda ya san kwana nawa ya ɗibo awa nawa ya ɗibo shekara nawa ya ɗibo yaushe za ka mutu sanda mutuwan za ta zo maka ina za ta same ka wannan maganar muna yawan maimaitawa idan ba ya san haka to kullum sai ya zama cikin tattali da shirin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mukaffata a cikin misali wata ramadan zaka ji a ce karka yi rigima karka yi faɗa amma an zage kar karama saboda ka gama ramadan din a tsaftace idan ka ga mutuwa ta zo maka a cikin ramadan alhamdulillah ka samu tsafta in kuma an fita to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda da yawa za ga mutane da daman gaske sai ga sun zama ubadun ramadan la ubadin lahi wannan magana ne a bayyane ke da yawan mutane sai zama wani malamin mu ko ina jin na taɓa karanta wannan karatun a wajen yan uwa nan da muke karatun gyaran zuciya yake cewa watan wani abu da ke bashi tsoro amma wannan karatun su ne ba karatun kowa da kowa ne ba yake cewa idan ka je kiyama Allah zai ce na umarce ka da bauta ina bautan sai ce Allah azur nayi sallar azur nayi la'asar nayi magarba nayi isha nayi subahi sai Allah ya ce kai azur eh kai la'asar eh kai magarba sai ce to ina nawa azumi fa kai ramadan eh to kai ma ramadan azumi ni ina nawa wato sai aka ce to akar makalla ya za a tsira daga wannan sai ce aniya abin ne kaga dai zahirin shari'a abin da ya nuna kenan sai ce al'amarin aniya ne yake ma'ana ya zama na bawa ana so ya zama komi nashi ya zama na Allah kamar yadda can aka koyar da mu kul inna salati wa nusuki wa mahayaku wa mamati lillahi rabbil alamin yace da ibada na da rayuwa na da suka na da satifati na da ci na da sha na duka na Allah ne in ji annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam to sai suka ce wannan shine kololuwan martaban da ake son kowane bawa ya zama Allah ka kai mu da falalanka Allah madaukin sarki ke cewa وكل الإنسان أرزمناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من يتدى
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها فغدقوا فيها فغدقوا فيها فحق عليها القول فلما تنكيرا ita manita da fa inna ma ya hata li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wa la taziru wazratan wuzra al-ukhra wa ma kunna mu'azzibina kana afa rasula wa idza aradna an nuhlika al-qarya amarna mutrafiya fa fasabu fiha fa haqqa alaiha al-qawlu fa dammarnaha tadmira Allah yake cewa manita da fa inna ma ya hata li nafsihi duk wanda ya zabi shari'a ya kuma bi shari'a ya aiki da shari'a to amfanin bin shiryan zai koma kansa ne shine ma'ana fa inna ma ya tabi li nafsi ma'ana fa'idan abin zai koma kansa ne wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha haka wanda ya bata yayi ma kansa bai ma kowa ba Allah madaukin sarki ke cewa wala tazuru wazratan uzuzran uhura da haka ba za ka saba ma Allah Allah ya kai babanka jahannama ba babanka ba zai saba ma Allah Allah ya dauke ka ya fanshe ka da shi a matsayi ya kai shi jahannama Allah baya haka wanda duk ya ɗibo da zafi ko in ji bahaushe ce bakinsa da haka wanda misali ya je lahira da tuba-tubai shi zai ɗauki kayansa da kansa a da wannan ayin nema mukan yi gyara ma jami'an tsaro duk da dai misali ba mu san dokan da ya ba da wannan dama ba misali mutum ya yi laifi a je neman shi baya nan a kama baban shi wanda dai ba mu san ko dokan kasa ta ba da wannan dama ba amma da wannan ayin ne muke cewa to in dai ba in dai ba wani tawilin suka yi karibi ba wannan abun kuskure na'am eh to ai ba shi ba iyaye suka yi laifin ba to na'am eh haka eh to nezo ya faɗi yaren jami'an tsaro din nasu yaren amma kuma ga yaren Allah a nan wala ta zuru wa zura ta zura ura Allah ya ce wata rai ba ta ɗaukar ɗawainiyar wata rai idan aka misali duk wanda ya yi mai kyau ya yi makansa wanda ya mummuna ya yi ya yi makansa Allah yake cewa shi yasa wata rana a sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya wuce wasu wani wani mutuwa an yi mutuwa yaran suna kuka suna kuka baban su ya mutu ya dauki dori na ya zane su yace yace yace ba ba ba a yi eh sai na na aisha ce Allah ya mace na Umar rahama ba haka manzo Allah yake nufi ba cewa manzo Allah ya ce waɗannan tunda suka yi kuka yanzu ana ma mamacin azaba a cikin kabari na na aisha ce a annabi ya wuce kafiri ne ya mutu iyayen shi suna kuka sai ce to gashi kukan bai hana ai mai azaba ba ba wai dan kukan ne ake masa azaba ba sai yake cewa ga abin da Qur'ani ya faɗa sai na na aisha sai ta istishhadi ga wannan ayar cewa misali dan yanzu sun yi kuka kawai sai a yi mashi azaba shi ba shi ya kuka ba shi yasa a yi kuka ba sai su kuma sashin malamai sai suka ce a hadisin sai na umar abin da yake nufi ka san larabawa suna da wani al'ada ana bikin kuka an amma mutum mutuwa wadda sai da umar hadiya tana cewa take cewa su ne jagororin kukan ma wadda idan ba a yi maka kuka ba to baka da gata idan mutum zai mutu zai bar dukiyan da za a yi amfani da shi wajen yin mai kukan mutuwa eh to idan an zo su ne zabiyoyi za a shiga gida a yi ta rera kuka to kai dan gata kenan amma an ka mutu ba a yi ma kuka ba sai manzo Allah ya ce sai ka ce to wanda yayi umarni da a yi masa kuka to shine wannan zunubin kukan za a yi mashi azaba da shi tun da shi yasa amma dan misali mutum ya koma ga Allah iyalin shi sun yi zafin rabuwa da shi sun yi kuka wannan ba komi shari'a ma bata hana a yi haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam ya koma ga Allah sun shiga sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ce sai naga idan manzan Allah tana zubar da hawaye tana zubar da sai ce ya rasulullahi ma haza ba ka hana mu yin kuka ba sai ce inna ma hiya rahama yace wannan hawayen rahama da tausayi kenan sai ce amma ba za mu faɗi abin da ba zai yarda da Allah ba yace ya sanne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji inna li shiraqika ya ibrahim la mahzunun yace lallai zuciya ta ji damuwar rabuwa da kai to wannan kuma shi ma ne ce ne idan masoyi aboki dan uwa da mata sun mutu zuciya sai ta yi wannan radadi din eh shi kuma abin da shari'a ya hana shine mutum ya rika yaga fata yana yaga ajiyuna ya kai conawa ne ya mutu ina zan sa kaina ma'ana suka ce watan Allah ka ya mutu tunda misali yanzu baka da mataimaki mate Allah ya Allah ka ya mutu bayan ka yadda cewa Allah ya ce fa tawakkal ala hayyil ladzi la yamutu Allah madaukin sarki ya dawo da mu zuwa ga hayyacin mu Allah madaukin sarki ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba ma ma wata al'umma azaba sai mun aika mata da manzo al'umman da duk ba mu aika mata da manzo ba ba za mu mata azaba ba malamai suka kawo wani hadisi wadda hankali na nuna wannan hadisin raunanniyan hadisi abin da suke faɗa shine cewa hadisin zai ce da kurani da mahaukata da wanda suke ayyamin fatarati Allah madaukin sarki zai tashe su ranar kiyama a hada su waje daya sai a tura manzo ya je ya ce musu ga kofan wuta nan ku shiga sai su ce to ya za su shiga wuta sai a ce da sun shiga wutan za su kulle za su shigar da su aljanna malaman daga cikin malamai mu hakikai mu dakikai sai suka ce wannan hadisin ya tashi aiki ba za a aiki da shi ba aka ce me yasa suka ce saboda Allah ya ce al-akhiratu darul jaza da darul amal lahira gidan sakayya ne ba gidan aika bane ba gidan manzanci bane ba gidan ibada bane to da haka menene hikimar aika musu a gidan da ba gidan takalifi ba kwata kwata lahira ba gidan takalif bane ba gidan aiki bane shi yasa bawa ma idan ya ce ma Allah Allah ka bani dama in koma duniya in gyara sai Allah ya ce wani duniyar ai yanzu ka zo inda an gama bauta bauta ana yin shi a duniya ne ba a yin shi a lahira to da haka hadisai ayoyi da daman gaske malamai suka kalla suka ce wannan hadisin rakikiyar hadisi ne misali daga ciki da wannan muke jawo hankalin sashin malamai da Allah madaukin sarki ya jarce su da lallacewan lahira da tabewa mutum idan zai auna abu sai ya jawo iyayen ma'aiki ya faɗa magana mara daɗi a kansu wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifin shi ya koma ga Allah yana ma ciki bai fito ba mahaifin shi ta koma ga Allah yana dan shekara shida shi kuma ba a bashi annabta ba sai da ya kai shekara arba'in sannan kuma Qur'ani yana faɗan mana cewa litunzira qauman ma unzira aba'uhum mun aiko ka maka ne ya rasulullah kai ma mutanen da iyayensu da iyayen iyayensu da kakanninsu ba mu aika musu wani annabi ba to qur'ani yace ba aika musu annabi ba to wani annabin aka aika musu da yanzu zaka ce misali da haka misali sai malamai mace suka ce to ko an samu hadisi a kowane littafi aka ga hadisin shi malamin da ya shigar da hadisin yayi kuskure ina fata an fahimta musamman za a ce ai hadisin na cikin sahihu muslim sai muka ce to imamu darul qudni hadisi nawa yace suna da suna da illa a cikin dishik a cikin sahihu muslim ai an fitar da su an yi talikin su yan uwa da dama daga nan ma mun kakkaranta sashi misali kamar hadisin Abu Huraira wadda a cikin kitabut tafsiri na Buhari da yake cewa ranar kiyama jahannama idan Allah ya ce mata halim talati fa taqulu hal min mazid kin cika za ta ce ina neman kari suka ce sai Allah ya halicci wasu halitta sai ya zuba su a ciki malamai suka ce wannan kuskure ne wannan hadisin saboda Allah madaukin sarki yana cewa wa ma kana rabbuka yazlimu ahada ubangiji shi a cikin tsarinsa ba zai zalunci kowa ba to yanzu da Allah zai halicce su ya kai su wuta tare da ya isa ya haka ya yi sama da haka amma ya sharɗanta ma zatinsa ba zai haka ba to me ya kawo haka anan kuma a lahira ba a duniya ba sai suka ce to wannan hadisin ya saba masu yakin qur'ani dan haka nan buhari ya yi kuskure allah ya ce maka sai suka ce aka koma cikin musulun akwai hadisin da imam musulun ya sake ruwaitowa shi ma ta kan abu huraira wanda yake cewa misali allah madaukin sarki ya yi halitta a kwana bakwai ya halitta a kwana bakwai rana na bakwai din shine ranar asabar ya halicci duwatsu da itace sai suka ce a'a wannan hadisin yayi karo qur'ani ya ce Allah ya halitta a kwana shida ne da haka misali shi kuma yanzu ya ce yayi ko yayi shi a kwana bakwai to da haka wannan hadisin Imam Muslim yayi kuskuren kawo shi cikin hadisin saboda ya saba mazahirin Qur'ani ya sauka shi kankin kai shi daga sharadin da yake zai gina littafin da shi to da haka wannan hadisin sai ya ije shi a gefe Allah ya ce masa to irin shi shine irin wannan hadisin na cewa an zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi aina abi ya ce inna abi wa abaka ya faɗa wannan hadisi suka ce to muslim ya yi kuskure saboda ya yi karo da ayan qur'ani da haka muna jawo hankalin yan uwa wallahi alazim duk wanda zai sa ka yi wani abu da zai sosa zuciyar manzon Allah ka kiyaye shi ko a wani littafi hadisin yake ka ije shi ya inganta manzon Allah ya yi ma musulmai dokar rashin zagin Abu Jahl tare da Allah ya zagi Abu Jahl annabi ya zagi Abu Jahl amma daga lokacin da dan shi ya zo musulunci annabi ya ce ya ci albarkacin dan shi kar a sake zagin mai baba ikirama ko ba haka bane to wane ne ya zo ma duniya alkhairin da ya kai ma annabi yanzu iyayen manzo Allah ba za su ci albarkacin annabi mu kauda baki mu kauda ido akan su ba tare da misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da bakinsa yana cewa sanda Allah ya halitta ya zaɓi ɗan Adam, ya ce a ɗan Adam ya zaɓi Adamu, a Adamu ya zaɓi Nuhu, a Nuhu ya zaɓi Ibrahima, Ibrahima ya zaɓi Ismaila, Ismaila ya zaɓi Kinana, a Kinana ya zaɓi Quraish, a Quraish ya ce ya zaɓi Banu Hashim, a Banu Hashim ya zaɓan mun baba da mama, suka fi kowa a zamanin su in ji Annabi, ya ce ni kuma ya zaɓe ni daga cikin su. Annabi ya ce duk sanda aka ce ga gidan wane ga gidan wane gidana ya fi gidan kowa, duk gasan da aka ce ga baban wane ga babana babana ya ci baban kowa to dan adam me ya kai shi ya jawo ma kai shi musiba da kai shi da da'awan ya gane ya karanta ya sani abubuwa nawa ne magabata suka gani a karatu suka kawo da kai suka shiru saboda kawo abin zai kawo musiba a cikin al'umma da haka muna jawo hankalin yawa musamman matasa yanzu muna zamani ne na yalwatuwan faduwan karatu da ilimi sai ga misali sai a ce maka ai hadisi a waje kaza ne shi wanda ya ce hadisin na waje kaza shi ko bai san mene malaman hadisin suka faɗa wannan abin akan lamarin ba kawai shi saboda togaransa na ga hadisin a cikin abu kaza ina fatan uwa sun fahimta Allah ya yafe mana su kuma Allah ya shirye masu wannan tunanin in masu shiryewa ne mu kuma Allah kada ya jarabce mu da wannan hadari din saboda manzo Allah Allah yana cewa innal ladzina yu innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da annabi Allah ya ce shi wannan mutumin tsinanne ne a duniya tsinanne ne a lahira kuma a jahannama zan kona shi duk wanda ya cutar da Allah ya cutar da annabi in ji Allah yanzu akwai cutar wanda ya kai ka kalla mutum ka zagi iyayensa ai ana cewa mutum ko shege ne ka zagi baban shi a gaban shi sai inda sai inda karfin shi ya kare babba in ma kana son ka ci mutunci mutum dama ai mahaifi ake tabawa ko ba haka ba to da haka misali me ya kai mutum ya taba iyayen annabi laifin ne suka yi mashi annabi fa ƴaƴan shi aka taba ya ce ma mutane mene muku da haka za ku saka mu to balantana kuma asali iyaye Allah ka tsaftace mu Allah ka tsarkake mu Allah ka hana mu fadawa wannan karin albarkacin kanil zati alaihi salatu wa salam Allah yake cewa talab as rasula hasimun aika manzani wa iza arad wa iza aradna an nuhlikal qarya sai mu tashi ga alhamdulillah wa salamu ala rasulillah amin Allah ya ba mu gari akwai masu tambaya wa alaikum salam